بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar alhamis wadda ita ce ranar tara ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 a cikin wannan darasi namu na ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa da muke karanta wato ladubba daga littafin Tazkiratu Sami' wal Mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibnu ibrahim ibnu jama'a al-kinani Allah ubangiji ya gafarta masa al-imam ibnu jama'a ya rasu shekara ta 700 ne da 33 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zamu tashi inda malai yake cewa as-sabi'u Allah ya dukhula ala shekhi fi ghairi al-majlis al-aam illa bi isti'dhan sawa'un kana ash-shaykhu wahdahu am kana ma'ahu ghayruhu فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان ladabi na bakwai daga cikin ladubban da ya kamata ɗalibi ya kula da shi ya kula da su a cikin mu'amalarsa da malaminsa da girmama malamin shi shine Allah ya dukhula ala shekh fi ghairil majlis al'am kar ya zo ya shigo cikin ɗaki ko gida ko ofis ko wurin da malami ke zaune ko zauren da malami ke zaune in dai ba majalisi ne am ba gama garin majalisi inda kowa ke shigowa ma'ana in dai ba lokacin karatu ne wanda aka san kowa na shigowa ba to malami yana cikin halwarsa ko yana cikin wato keɓancewarsa ko yana cikin wurin zamansa na musamman ko cikin ɗakin karatunsa labirarinsa ko ofishinsa ko wata yar sau'ama tashi cikin masallaci to kar kawai ka zo ka shigo ka yi alkafura ka shigo illa bisti idani sai ka nemi izini ka yi sallama ka ce in shigo an baka izini sannan zaka shiga sawa'un kana shehu wahdahu yace daidai wa daida shi malamin shi kadai ne a cikin wannan wuri aw ma'ahu aw kana ma'ahu ghairuhu ko ko yana tare da wani yana ganawa da wani dalibi irin ka ko wani bako ko iyalansa ko wanda yake masa wani aiki ko yaron gidansa fa in ista'zana idan ya baka izini bi haifu idan ka nemi izini ka kwankwasa ko ka ce in shigo bi haifu ya alamu shehu ta yanayin da ka tabbatar malamin ya san ka nemi izini ya hango ka ta gilashi ko ya ji muryarka ko ya ji ka, ko ya ce ɗan saurara walam ya azallahu amma sai bai ce ma shigo ba in sarafa to abin da ya fi dacewa da kai sai ka juya ka koma wala yukarrir listi idana kar kai ta kwankwasawa ko kai ta bugawa ko alga ta malam ina jira fa kar ka zama mai shegen naci da rashin hakuri sai ka koma ka tafi ka dawo wani lokaci wa in shakka fi ilmi shekhi to wannan kuma hatta wajen buga waya haka ne ka buga wa malami waya ɗaya biyu bai ɗauka ba sai ka haƙura amma kai ta malami waya ko kai ta mai flashin ko har da message malam na kira ka ban same ka ba ko kuma duk sanda ka kira baka same shi ba da zaran ka kira ai malam tun jiya nake kiran waya ka ba ta yi duk wannan ba nuna ladabi bai nuna sanin mutuncin malamai da mutuncin na gaba da kai wa in shakka fi ilmi shekhi bihi in kai shakku wato malam ya ji ni ko bai ji ni ba kana tsaka tsaki tsakanin ka kasa tabbatar da ya ji ka ko bai ji ka ba ya ce fala ya zidu filista idani fauka falasi marat kar ka ƙara a kan guda uku kamar yadda zuwa cikin hadisi tabbatacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka nemi izini so uku hadisin nan na ainihin wato sayyidina Umar da ya suka yi abin nan da Abu Musa al-Ash'ari in ka kwankwasa so uku ba amsa maka ba to ya isa haka kai iya na sunna aw thalatha tarqatin bil babi ko kwankwasawa uku ko dai da baki in shigo in shigo in shigo algatu malam kafa uku kenan ko kuma kwankwasawa sau uku awul halqati ko kwankwasawa ta hanyar kada irin dan ring din nan da ake sakawa jikin kofa wanda hayin zaka ga ana yin shakofi ne an gayu kuma tun dama akwai shi wanda dama an yi shi ne dan ka kama shi ka daga ka sake shi buga kofa ya taba kofa ya kara to sau uku shi ma yace wal yakun tarqul babi khafifan ka buga ka ƙwanƙwasa a hankali kaɗan-kaɗan bi adabin cikin ladabi bi azfaril asabi'i da faratun yatsu ɗan kyankyankyan haka kaɗan ƙwas-ƙwas-ƙwas kaɗan thumma bil asabi ko kuma ka unkwasa da da abin nan da yatsanka ba sai ka dauko wani katin dutse ka buga musu a kofa ba thumma bil halqati ko kuma da dan wannan ring din dan wannan zoban da ke cikin kofa qalilan qalilan shi ma kadan kadan yadda dai zai nuna cewa eh wannan mutumin da ke kwankwasawa mai hankali ne wanda ya san mutunci ne wanda ya san darajar ilimi wanda ya san darajar na gaba da shi a gane daga kwankwasawarka a gane kai mai hankali ne malam yace fa in kana al-mawdi'u ba'idan anil babi in ya zama cikin gidan yana da nisa da kofa akwai gidajen da zaka samu watakila akwai nisa daga inda ake kwankwasawa zuwa inda mutane za su jiyo akwai nisa ba'idan anil babi da nisa wal halaqati da kuma inda wato inda wato wannan kwankwasawa yake da inda mutane suke akwai nisa fala ba'asa bi raf'i dhalika to nan babu laifi ka ƙara daga murya ko ka daga kwankwasawa ka bi kadari ma yusmi'u da gwargwadon abin da za ka jiyar da su la ghair kar ya wuce haka to haka nan ma wajen sallama za ka ɗaga murya gwargwadon hali haka wajen ƙararrawa irin ta gida da za ka danna a gidajen 'yan gayu ko na zamani wanda an danna to shi ma duka dai ko ta yaya ne kar ka wuce guda ukun nan shi ne abin da shari'a ta ainihin wato halasta maka kuma ya zama ƙwanƙwasawarka ko sallamarka tana nuna alamar a cikin hankalinka kake yi da natsuwa ba cikin raini da rashin sanin ya kamata ba. wa idza azina idan malam ya bada izini wa kanu jama'atan kuma wanda suka zo neman shi suna da yawa taqaddama afdaluhum to wanda ya kamata ya fara shiga ya fara shiga ɗakin ko cikin ofishin ko cikin zauren to shine wanda yake afdaluhum mafi falala a cikin su falala wajen ilimi ko falala wajen hankali ko falala wajen shekaru ko dadewa da malamin wa asannuhum da dattawan ciki kada 'yan ƙanana ko yara su zama su ne akan gaba biddukhuli wajen shiga wassalami alaihi da yi masa sallama thumma yusallimu alaihi al-afdala fal afdal sannan haka nan wajen sallama ma mafiya falala abu abu falala da falala wato mafiya wanda suke manya kun kawo malami ne ziyara to aka zo wanda za su fara magana ko wanda za su fara ainihin wato gaisawa da shi to manyan ku wayan bagi an yi dukhula ala shekhi kamil al-hay'ati yana da gaske abin da ya kamata in zaka je gun malamin ka kashe cikin kyakkyawar kama kyakkyawar shiga mutatahhir albadini ka tsaftace jikinka wathiyabi ka tsaftace tufanka nazifahu masu zama suna da tsafta kamar irin da makarantar boko suke cin gayu za su je makaranta kaga yaro kowa da uniform din shi tsaf tsaf to haka ya kamata za a je karatun addini ma ko za a je karatun allo ko za a je makarantar allo ko islamiyya nan ma ya kamata a sa kaya masu kyau masu tsafta mutum ya fito cikin mutunci da kamala ba a da ma ya taju ilaihi min akhadhi zufurin bayan abin da kake bukata na yanke farci wa qat'ira wa sha'rin da yanke gashin kanka aski wa qat'ira ihatin karihatin da cire duk wani wato binnan abu mai wari a jikinka wato warin hamami ko warin zufa ko warin da ke zama kayi wanka ka sa turare gwargwadon hali la siyama in kana yaqsidu majlis al-ilmi musamman ma idan majalisin karatu zaka je majalisin karatun alqur'ani ko sunna ba daidai bane kana dalibi ka zo kaca kaca ka zo bujubuju da da abin nan da datti a jikinka da da dattin gareji ko dattin mahauta ko dattin kwasan bola ko dattin site na gini ko datti na kazanta ko ma na menene ya kamata ka cire shi daga jikinka domin wuri ne na ilimi na girmamawa fa innahu majlisu dhikrin domin wuri ne na majalisi na ambatan Allah wajtima'in fi ibada da kuma taruwa a wajen ibada wa mata dakhala ala shekhi fi ghairi al-majlis al-am duk sanda zaka shiga malami wurin malami a majalisin da ba gama garin majalisi ba wa inda hu man yatahaddathu ma'ahu alhalin malam yana tare da wasu yana magana da su yana tattaunawa da su fasakatu anil hadisi sai ka ji sun yi shiru au dakhala ko kuma ka shiga wa shehu wahadahu yusalli ka tarar da malam shi kadai yana sallah au yadhkuru ko kuma yana ambaton Allah yana zikiri yana jan carbi ko yana tasbihi ko makamantansu au yaktubu ko yana rubuce rubuce au yutali'u ko yana bincike a cikin littafi ko a cikin kwamfuta ko a cikin takaddu ko makamantansu fatarku zalika ka bar abin fatara ka zalika sai kaga ya bar wannan abu aw sakata ko yayi shuru walam yabda'ahu bi kalamin amma bai ce maka komai ba aw basti hadithin ko bai fara fira da kai ba falyusallim to suka mai sallama wa yakhruj sari'an sai kuma ka tashi ka fita alga ta mala an kwana lafiya lafiya kalau sai ka tashi ka fita illa an yahussahu ash-shaykh alal mukfi sai malamin ne ya ce maka a'a ka zauna mana ba komai zauna wa idza makatha in ma kuma ka zauna fala yuqilu karka dade illa an ya amurahu bidhalika sai in an baka dama wannan ba malami ba duk mutumin da ka je wurin shi in ba shi baka dama ba kai mai ziyara to karka dade dan kada ka overstaying welcome ɗinka kamar yadda bature yake cewa kar ka daɗe domin wataƙila ka same shi yana wani bincike ko wani nazari ko wata matsala ta sarƙaƙe mishi ko yana da wata damuwa kar ka je ka hana shi yin rawan gaban shi wato yadda mu mutane gama gari mutane muke ɗauka muna da lokaci fiye da kima mu rasa abin da zamu yi da shi to kama ɗauka sauran mutane ma haka suke ka ɗauka lokacin shi ƙayyadajje ne yana da abubuwan da zai wanda za su yi maka kai da sauran ire-iren ka amfani to ba shi dama ya nazari ya bincike wayan bagi an yadkhula ala shekhi wa yajlisa indahu wa qalbuhu farighun min ash-shawagiri yana da kyau in ka shiga gurin malami ka zauna a gaban shi to ya zama zuciyarka ta wofanta daga sauran abubuwan damuwa ka kawar da duk wata damuwa wa dhihnuhu safin la fi halin uasin kwakwalwarka ta zama lafiyar talau hankalinka na kan abin da malami yake faɗa kar ka zama kana cikin halin uasin cikin halin gyangyadi au ghadabin ko halin fushi au ju'in shadidin ko tsananin yunwa au atashin ko kishirwa aw nahwi zalika ko makamancin wannan me yasa zaka waɗannan abubuwan zaka ji cikin natsuwa li yanshariha sadruhu lima yuqalu domin zuciyarka ta zama tana bude tana shirin ta karɓi abin da za a gaya maka wa ya'ima yasma'uhu don kuma ka rike abin da ake gaya ma shi yasa in kafin a shiga makaranta sai ka tsaya ka ci abinci ka karya kafin shiga aji ka zama ka gama duk wata damuwarka ka kashe wayarka ba daidai ba ne ka shiga aji kuma kana wani tunani kana wani lissafe-lissafe kana gaban malami ka ɗaukan karatu kuma kana da wata damuwa can ko kana expecting wani saƙo ko kana kallon wayarka ka ko alert zai shigo ko message ko ka saka earpiece kana sauraron wani abu kaga duk wannan ba daidai ba ne wai za haddara makana shekhi idan ya zo wurin da malam yake falam ya jidhu jalisan baka samu malami ba in tazarahu to sai ka jira kai la yufawwita ala nafsihi darsahu kar ka kubutarwa da kanka kubuce darasin ya kubuce maka fa inna kulla darsin ya futu la iwadara duk darasin da ya kubuce maka ba za ka same shi ba kuma wannan yana da matuƙa muhimmanci mu gane jama'a yadda ake jiran limami a sallah haka ya kamata a jira malami kowa ya zo ya zauna a wurin shi ya buɗe littafin shi ya jira Allah ya gafarta wa malamin mu malam albani zaria haka ya dinga mana faɗa akan irin wannan ɗabi'ar da wasu mu muna ɗalibai muka dinga yi idan aka zo malami bai zo ba duk sai a zo a fito a tsaya irin yadda yake a bakin lecture theater kowa ya tsaya da abokin shi ko da da kawarta suna fira ko suna kaza a'a wannan sai an ga malami ya taho sai kuma a ruga da gudu a shiga to malam ya taɓa na faɗa akan wannan sai da muka koyi wannan ɗabi'ar cewa idan aka zo kowa ya samu wuri ya zauna ya buɗe littafin shi ya yi nazari ko ya bincike ko ya yi shuru ma amma dai ya zama yana zaune a natse yadda da zarar malamin ya zo kawai zai zauna a wurin da yake an tanadar mashi ya ci gaba da karatu kamar yadda muke jiran limami amma wannan irin abin da muke wai mun zo malami bai zo ba shikenan sai mu dinga hangin around ko wani ya ce bari in je in dawo ko da Allah idan ya zo kaman flashin duk wannan bai nuna daukan abin da muhimmanci sai mu zauna mu jira domin da zuwa muka karban zakka ai haka zamu zauna mu jira inda muka zuwa ne siyan wani abu wanda zamu ci riba haka zamu zauna mu jira har masu wannan kayan su fito to haka idan ka zo wurin ilimi ka zauna ka jira har malamin ya fito domin in ka bari wani abu ya kubuce maka to ba za ka sake samun shi yadda yake ba ko da ka samu kaset daga baya ko ka samu bidiyo daga baya baya kama da wanda aka yi a tare da shi baya kama da wanda aka yi da shi live wala ya turuku alaihi li yakhruja ilayhi karka ce aje a kwankwasa malam kofa ya fito saboda rashin kunya wasu ɗaliban haka suke sai a buga malam waya malam zaka zo kuwa wannan ba daidai bane ba daidai bane sai in shi ya bada dama ya nuna babu laifi kai ko da ya baku dama ya kamata ku kuna da haƙuri kuna da haƙuri yanzu in neman aure ne mutane suka je za su gaya wa baban yarinya haka su buga mushi su ce ya hain zama ganka ba dole za su jira in ma ba zai zo ba sai in shi sanda ya gamsu ba zai zo ba ya buga musu waya ce to wannan mau'idin da muka yi ku yi haƙuri ba zan samu halin isowa ba sai rana kaza ba daidai bane jama'a mu kiyaye wannan a dinga buga malami waya ana jira a ga wai zai zo ko ba zai zo ba wa in kana na'iman in ka je ka tarar yana bacci kar ka kwankwasa mashi kofa ka ce ya tashi sabara ka yi haƙuri hatta ya sai ƙiza har sai ya tashi auyen sarifa ko kuma sai ka tafi summa ya'udu ka je ka dawo idan ka da wani uzuri karɓaɓɓe sai ka tafi ka je ka dawo wasabaru khairul lahu amma ka yi haƙuri ka zauna ka jira shi sai ya tashi shafi maka ka yi hakuri ka zauna ka tashi har sai ya ka zauna ka jira shi har sai ya tashi ya maka idan aka zo majalisin karatu jama'a malami bai zo ba a hakura a zauna har sai lokacin karatun ya kure malamin bai zo ba shi yafi akan kowa ya ce bari ya watsi domin wannan zaman da zaka yi zaka samu ladan zaman da kai a wajen فقد روي أن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ أرويتو cewa Sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yakan zauna ya jira Zaid dan Thabit a kofar gidansa hatta yastaqiza har sai ya tashi daga bacci fa yuqalu la har wasu su ce mishi ala nuqidhu laka ba ma je mu ce ya tashi ba a tasan maka shi daga bacci a ce alaga ta malam wani na jiranka fa yaqulu la sai ce a'a ku bar shi wa rubbama tsala muqamuhu wa qara'atuhu shams wani lokaci yakan dade a wajen har zafin rana ya buge shi wa kadhalika kana salafu yaf'aluna haka salaf suke ibnu abbas wannan labarin nashi shahararren labari ne yana cikin aljami na al-khatib al-baghdadi da kwatankwacin shi a cikin kitabul ilm na ibnu abi khaythama haka ad-darimi a cikin musnadinsa duk da yake a cikin dukkanin hanyoyin kissar ba a ambaci karar cewa zaidu dan sabit bane an ce da yakan je gidajen malamai cikin ansarawa ya kwanta ya jira kofar gida har hasken rana ya daga inuwa ta kare yana tsuguna a wajen har kura ta dinga shiga hancin shi da kunnensa ba zai tashi ji gida ya je dawo ba sai ya jira har idan malamin ya fito sai malamin da kanshi ya ji haraj ya ce haba ya kai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hana ka aika kiran sai ya ce a'a bana so na matsa maka algata malam na barka ne har sai ka fito san da ka fito to sai ya samu albarka ilimi ibn abbas baka bukatar sai an baka labarin albarka da ilimin shi wala yatlubu min ash-shaykh iqra'ahu fi waqtin yashqu alayhi fi kar ka zama wato ka ce wa malami kai kana so ya baka wani lokaci na musamman wanda zai kuntata dan ya koya maka karatu aw lam tajir adatuhu bil iqra'i fi ko ya baka wani lokaci wanda a bisa dabi'a da al'adan malamin bai karantarwa a wannan lokacin wala takhtari alaihi waqtan khassan bihi duna ghairi kar ku wala yakhtari alaihi waqtan khassan bihi duna ghairi ko kuma ka kirkiro wani lokaci kace alga ta malam ni lokaci kaza nake so in kana ra'i wa in kana ra'isan aw kabiran ko da kai shugaba ne ko wani babba lima fihi min at-taraffu'i wal humqi ala shaykh saboda wannan akwai girman kai da wauta yau malamai wauta wa talaba da yi ma dalibai wauta wal ilmi da yi ma ilimi wauta rubba mastahaya shehu minhu wani lokaci in kai mai malami irin wannan sai ya ji kunyarka saboda girmanka ko darajarka ko mutuncinka fataraka li ajlihi ma huwa ahammu sai ya bar abin da yafi muhimmanci inda hu a wurin sa fi zalikal waqti a wannan lokaci fala yuflihu talibu to wannan dalibin bai samu rabo daga ilimi ba jama'a wannan gaba tana da muhimmanci idan malami yana da lokutan karantawa in kana son ilimin shi to je ka a lokacin da yake karantawa ka saurara yana bude majalisinsa karfe 8 na safe zuwa azhar rana kaza da rana kaza ko kuma sai bayan magariba zuwa isha ko kuma daga bayan isha zuwa karfe goma ko sai weekend ko sai ranar asabar karfe ɗaya zuwa karfe uku to idan wannan lokacin ya yi maka ka je ka koya in bai maka ba ka yi haƙuri ko dai ka ba a kasar ko kuma ka nemi wani malami amma ka je ka ce kai baka da wannan lokacin sai dai shi ya sa maka lokaci da ya dace da convenience to your on schedule kai ba za ka yi ba asabar ba saboda duk asabar ka da dauran aure ko duk asabar ka tafiya weekend garinku kuma kai a baka so ka shiga cikin waɗannan saboda yara ne kai babba ne kai babban malami ne ko kai shugaban kungiya ne ko ka girme su a shekaru ko ka girme su a ilimi ko falala ko baka son a ganka a cikin su duk wannan jama'a ba ainihin wato ba ba daidai bane ba daidai bane duk irin wannan ba daidai bane haka nan irin yanzu a zamanance wani sai ya buga wa malami waya ko ya mishi mai dan Allah malam ina so mu dinga yin karatu tare da kai ne online wannan duka baya cikin nuna cewa ka san darajar ilimi me zai hana ka tashi ka je inda malamin yake in ba garin ku bane daya ka je wanda yake garin ku ya koya maka wannan karatun in babu a garin ku sai ka tashi ka je wani gari amma baka san me hidimar malamin nan ba wani kuma koda malamin ya nuna mishi haka ba za ta yi ba ya nace ya nace ya nace har sai ya kure hakurin malamin ko kuma malamin ya ji kunya ya karba mishi daga baya kuma suna samun matsala ko kuma ka ga wani shi kuma so yake a malami ya zo ya mishi wa'azi a makarantarsa ko a garinsu ko a bikin shi ba ruwan shi da cewa wannan malamin zai takura ko akwai nisa daga garinsu ko kuma ba ma yi da kuɗin mota ko kuma ma zai bar wasu darussa ne masu muhimmanci sannan ya zo ya maka wannan ya muku wannan majalisin ku ba damuwa ku bane ku dai kawai ya zo wannan rashin sanin darajar malamai ne da haka ya kamata jama'a mu kula da wannan mu gane in kana haka malam ya ce fala yuflihu talib wannan ɗalibin ba zai samu falahi ba zai samu alkhairi ba ba aikin alkhairi bane wannan da kake ya zama malami in za mu bashi wato muna so ya mana ya sa mana karatu mu bashi dama shi ya zaɓi lokaci in ya zaɓa mu yi haƙuri mu mu canza shedus ɗin mu daidai da wannan in dama yana da lokacin da yake to mu je mu bi wannan lokacin mu mu canza abin da muke dan ya dace da nashi ba za mu ce wai sai dai shi ya canza ya yi irin namu ba jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwan suna faruwa sosai da yawa a cikin irin ɗabi'unmu na yanzu fa in bada'ahu shehu bi waqtin muayyanin idan shi malamin ne ya zaɓa ya baka wani lokaci na musamman au khasin ko wani lokaci keɓantacce li udhrin a'iqin lahu saboda wani uzuri da ya sarƙaƙe ka anil huduri ya hana ka halarta ma'al jama'ati tare da sauran ɗalibai auli maslahatin ra'aha shehu ko shi malamin ne ya ga akwai wata maslaha akwai wani alfanu da zai ci na ware maka lokaci watakila ɗalibi ne kai zaƙaƙuri watakila malami ne kai fiye da waɗancan yana ganin akwai bukata a baka wata girmama ko wata alfarma ko watakila kai baƙo ne yana ganin lokacin da ka zo bai da yawa bari a yi marmaza a maka abin da za ka ci moriyarsa to a nan fala ba asa bi zalika babu laifi idan shi malamin ne ya zaɓa maka wannan irin yanayin amma kai da kanka ka nuna kai kake son sai an maka wata alfarma ta musamman to wannan ba daidai ba ne malam yace asaminu na takwas an yajlisa baina yaday shekhi jilsatal adabi kama yajlisu as-sabiyyu baina yaday al-muqri ka zauna a gaban malami zama na mutuntawa da ladabi kamar yadda yara 'yan makaranta 'yan yara suke zama a gaban malamin allo al-muqri mai koya musu alqur'ani irin zaman da suke zaman dan kwantukuru ɗin to haka zakai ba daidai bane ka zauna ka kishin gida ko ka zauna ka miƙe kafa ko duk wani zama dai wanda zai nuna cewa wannan baka san daraja abin da kake a nan wajen ba baka mutunta wanda kake zaune gaba da shi ka kula da mutunta malami kawai abin da ake ce ma kenan a jumlace au mutarabbi'an ko ka zauna mutarabbi irin zaman tahiyar farko bi wad'i bi tawadu'in kana mai kankan da kai wa khudu'in da rankwafawa wa sukunin da natsuwa wa khushu'in da, da sanya hankalinka akan abu wa yusghi ila shekhi kuma ka saurara ka ji abin da malamin yake faɗa naziran ilaihi ka ƙura masa ido wa yuqbilu bi kulliyati alaihi ka fuskanci malamin da dukka hankalinka muta'aqqilan kana mai sanya hankali li qaulihi akan abin da yake faɗa bi haythu la yuhu la yuhwijuhu ila i'adati kalami marratan faniya ta yadda ba za ka buƙatar da malamin zuwa ga sai ya maimaita maka ba sai in shi ga dama maimaita dan buƙatar shi ko don a ƙara ji amma kai da zarar an faɗa su ɗaya hankalinka yana kan abin zuciyarka na kai ƙwaƙwalwarka na kai idan kana kai komai naka yana kai wala yaltafitu ila wala yaltafitu karka dinga waige waige min ghairi daruratin in ba ya zama maka dole ba in ba wani ƙara ka ji ko wani abu ya sa ka duba ba wala yanzuru ila yamini karka dinga kallon dama au shimalihi ko hagu au fauqihi ko sama au quddamihi ko gaba li ghairi hajatin in ba bukata ba wala siyama inda bahfihi lahu musamman sanda malami yake tattaunawa da kai yana tambaya ka ko yana ko kana tambayarsa au inda kalamihi ma'ahu ko sanda kuke magana da juna fala yanbaghi an yandura illa ilayhi karka kalli kowa sai malamin wala yattaribu lidajjati dajjatin yasma'uha karka zama kai ittirabi ka shiga cikin wani damuwa haka dan ka ji wani ƙara au yaltafitu ilayya ko ka waiga wala siyama inda bahthi lahu musamman inda inda bahthi lahu sanda kuke tattauna da malam shi yasa ake cewa Abu Asim An-Nabil kamar yadda ake bada labari an ce an zo majalisi aka ce ana cikin zauna sai aka ce aka ce ga ga ga ga giwa can za ta wuce sai kowa ya tashi ya ruga da gudu shi kadai saura a gaban malam sai malam yake ce mishi anta nabilu kai mai hankali ne daga nan malam yake kara mutunta shi shi ko motsawa bai yi ba shi malam shine giwar shi kowa ya gudu kallon giwa amma shi bai fita ba to haka dan an ce ga wani kallo can ana yi a gaba ga mai wasa da buri ko wani mashin ya faɗi ko ga wata gobara can kai dai ba ruwanka kai malam kawai shine a harkar ka sai in shi ya bada dama ya ce a fita ka zauna kai shiru ka natsu wala yanqudu kummahu kar ka dinga wato kokarin nade hannun riga kum shine hannun riga irin na da da ake katin katin din nan wala yahsiru an zira'ihi ko ka dinga kokarin wato fito da abin nan hannunka kana janye hannun riga kana kana ta sosawa wala ya abasu biya dai kuka dinga wasa da hannunka aure jilaihi kuka dinga kada kafa au gairihi ma min a'dahi ko wani bangare kamar ka dinga yawan sosa kunni aw yada'u yadahu ala lihiyatihi ko ka dinga sa hannunka a gemunka aw famihi ko ka dinga tsotsan hannu ko sanya hannunka a baki aw yabhasu aw yab'asu biha fi anafi ko ka dinga wasa da hannunka a cikin hancinka aw yastakhriju biha minhu shay'an ko ka kokarin fito da wani abu daga cikin hancin kaman tasono ko majina wala yaftahu fahu kar ka dinga bude baki kana hamma kawai haka nan wala yuqri usinna ko ka dinga buga harci abin nan abin nan buga hakoranka kana kada hakoranka kana suna irin ƙara din nan wala yadribul arda birahati ko ka dinga buga kafarka a ƙasa kana faffaf haka da kafarka au ya hutu alaiha bi asari ko ka dinga wasa da hannunka kana zane a ƙasa ko a jikin kujera ko bango wala yushabbiku yade ko ka dinga sanya hannunka kana shibbaki kana sa hannunka ɗaya cikin ɗaya wala ya'basu bi izarihi ko ka dinga wasa da abin nan kwarjallan ka rigarka ko wandonka wala yastanidu bi hadrati shi ko kuma ka zauna ka jingina ila ha'itin zuwa ga wani bango au mahaddatin au dara bezin ko wani stair ko irin abin jingina ɗin nan kujera haka sai in shi malamin ne baka dama kuma an san cewa irin wannan yana da alaka da al'ada akwai kujerun da dama an yi su da abin zama na jingina amma dai kakka irin jingina da nuna cewa kai yanzu kana cikin nishaɗi ne da shakatawarka ina fata mun gane aw ya ja'ala yadahu alaiha ko kuma ka dinga ɗaura hannunka akan bogla ko wani abin wundu ko makamancin haka kana jin shi ko ka riƙe labule kana jujjuya shi wala ya tanahnuha min ghairi hajatin oke wala ya wuti shekha jambahu aw zaharahu ko kuma ka juya bayanka ko gefenka ka ba malami baya ko ka juya gefe ba ka kallon shi kai tsaye wala ya tamidu ala yadihi ila wara'i ko kuma ka yi dafe ka sa hannunka a baya au jambi ko gefe ko ka dan kwanta haka kishin gida aw yukthiru kalamahu min ghairi haja ko kuma kai yawaita magana kai ta magana ba tare da bukata ba sanda ba a ce kai magana ba kai ko ka dinga tsoma malami baki a cikin magana ko ka yawaita jeho mishi tambaya ko karasa mai aya ko makamantansu wala ya hakima yudhaku yudhaku minhu ko ka ce zaka bada labari dan ayi dariya asa kun da zarar malami ya faɗi wani abu shi kuma yana da irin wannan abu zai ma zai katse malamin shi ma ya kawo labari duk wannan jama'a ba daidai bane amma fihi baza'a ko abin da yake a cikin shi akwai rashin kamun kai awai tadammanu su'a mukhatabatin ko yake nuna wato rashin mutunci wajen magana da mutum mummunar rashin sanin girman mutum aw su'a adabin ko rashin ladabi wala yadhaku li ghairi ajabin ko kuma kai tabdariya haka kawai ba tare da wani abin mamaki ba wala li ajabin ko ma abin ya baka mamaki duna shekhi inda malamin bai dariya ba malami ya dariya to kana da dama kai ma kai fa in ghalabahu tabassama tabassuman bi ghairi sautin albatta idan har wani abu da malami ya faɗa ya baka dariya ko ya burge ka ya zama ba yadda ka iya to sai ka yi tabassumi sai ka yi murmushi min ghairi sautin ba tare da an ji karar dariyar ka ba ina so na kwatanta mana misali da aka ce can magana akan wato abin nan ibnu abbasin da yake kwana a kofar gida a kofar gidan malami ko kuma yake dadewa akwai malam abul abbas as-sarraj muhammad ibn ishaqa abul abbas as-sarraj wanda ya rasu ta 313 ya da littafi mai suna juz'ul baituta juz'i na hadisan kwana aka ce kamar da malamai suka ba da labari an yi takikin sa akwai abul ashbal az-zuhairi yayi takikin sa an buga shi a cikin juz'i ɗaya kankani haka kamar shafi 100 zuwa wani abu hadisai ne kala daban-daban masu isnadoji ali a zamanin shi yana da ulul isnar saboda ya daɗe a duniya to sai waɗannan hadisan na musamman baya karantar da su ga kowa sai in ka kwana kofar gidansa zai fito da asusuba duk wanda yake nan wanda ya riga ya kwana to sai a bashi wannan hadisan gari na wayewa sai a rufe littafin kuma ba wanda zai samu hadisan sai wanda ya kwana saboda wato ka san darajar wahalar neman ilimi eh shi sa ake ce mashi juzul baituta hadisan kwana ina fata mun gane wannan wannan kenan to ina ganin tunda lokaci ya ma kure haka bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu kwana anan nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh